قال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في علم الحديث قال ورتل الحديث وأقد مجلسا يوما بأسبوع للإملاء, للإملاء ائتسام ثم اتخذ مستمليا محصلا وذل إذا يكثر جمع واعتلا يبلغ الصامع أو يفهم أو يفهم واستنصت الناس إذا تكلموا
نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta talata yau muna sha takwas ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 kuma shi yake daidai da sha shida ga watan takwas miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin wannan alfiya mai suna nazmun durar fi ilmi al'afar ta al'imam asiyuti rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na bakwai ko? shi ne darasinmu na bakwai a wannan zama a jiya mun tsaya inda inda al'imam asiyuti yake cewa وأقد مجلسا يوما بأسبوع للإملاء ائتساء anan zai yi magana ne akan al'imla al'imla kamar da muka fara bayatunsa jiya shine shifta a dacan malamin hadisi yakan zaɓo wasu hadisai daga cikin hadisansa ya zauna da ɗalibansa ya rika musu imla'in waɗannan hadisai yakan iya yin imla'in daga littafinsa ko kuma daga hifzinsa wato daga haddasa galibi sun fi daga hadda yana imla'in waɗannan hadisai ɗalibansa suna rubutawa to wannan imla'i yana da wasu dokoki wannan shifta da zai zauna yi akwai wasu dokoki da suka dangance ta to shi ne anan zai faɗi waɗannan dokoki na irin majalisi na imla'i shi ne ya ce wa aka yi majalisan malamin hadisi kai malamin hadisi ka kafa wani majalisi yauman bi usbu'i rana ɗaya a sati lilimla'i domin ka yi imla'i itisa'an domin koyi da magabata domin koyi ga magabata waɗanda suka yi irin wannan kusan a da can manyan malaman hadisi suna yin wannan an samu daga cikin tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu kamar irin su shu'bat ibn al-hajjaj irin su sa'id ibn abi aruba kamar hammam ibn yahya al-auzi kamar irin su waki ibn al-jarrah hammad ibn salama da malik ibn Anas da Abdullahi ibn Wahab da Abu Usama Hammad ibn Usama da ibn Ulayya Ismail ibn Ibrahim ibn Ulayya da Harun da Yazid ibn Harun malamin Imam Malik da malamai da dama waɗanda sun yi wannan har zuwa su Imam Bukhari zuwa su Imam Bukhari so abu muslim alkaji Ibrahim ibn Abdullah ibn Muslim so Ja'far al-Firyabi da mutane da dama daga cikin masana hadisi duk sun yi wannan daga baya abin ya dakata daga baya sai wannan sunnar ta majalisin imla'i sai ta dakata ba a sake farfado ta ba sai lokacin sai a karni na na takwas lokacin da abul fadl al-iraqi ya dawo da ita ya ci gaba da yi ya yi imla'in wasu hadisai sun kai kimanin kimanin 400 sannan bayansa ɗansa abu zura waliyuddin al-iraqi shi ma ya ci gaba bayan mahaifinsa ya yi imla'in wajen hadisai 600 bayansa al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ya zo ya dasa ya ci gaba ya yi ibla'in wajen hadisai sun kai dubu daga cikin littattafan da ya yi ibla'insu akwai al'amari al-mutlaka al'amari al-mutlaka ɗan ƙarami ne haka an buga shi akwai littafin nata'ijul afkar takhrijin littafin afkar na imamun nawawi gaba ɗayansa ibla'i ne da an san majalisai ne masu yawa wanda ya imra'in takhrijin hadisan da suke cikin littafin al'azkar na nawa akwai littafin samuwa faƙatil khabar al-khubur takhrij ne na littafin usuli na ibn al-hajib shi ma kusan duka gaba ɗayansa imla'i ne to ya yi imla'i kusan ya kai majalisi dubu to imla'in nan sukan yi sardin hadisai duk wani hadisi da zai kawo yakan kawo shi da sanadin sani wato da sanadin sa har zuwa kan mai littafin da zai rubuci hadisin sa wato har zuwa kan bukhari daga nan kuma ya sabi sanadin bukhari har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan muslim ne haka idan abu dawud haka tirmidhi an-nasa'i ibnu majah al-musnad kowane littafi dama suna da riwaya da salsalar su to haka zai takharijinsa kowane hadisi kuma zai yi bayanin abinda hadisin ya wato ingancin hadisin da sauran abubuwan da suka shafi wannan hadisi kamar yadda zai zo ya ambata ana to da kan ibnu hajar ba a samu wanda sai abin ya daka sai suyuti suyuti shi ma yayi imla'in wasu majalis za su kai 80 haka to shine anan yake cewa ya kafa majalisi na imla'i ko da rana ɗaya ne a sati itisa'an don koyi da magabata kuma shi kansa sauraron hadisi a lokacin imla'i yana daga cikin a'la maratibus sama kamar yadda in ba a tudin ba a manta ba cikin anwa'ut tahammul akwai al-imla to kaga imla'i tare da as-sama' min ash-shaykh zaka ji abin kuma daga bakin malaminka to kuma kaga jin hadisi daga bakin malaminka wannan shine a'la maratibil tahammul ce fa ajallu anwa'il ulum bi asriha ma yaktubu al-insan fi al-imla'i ajallu anwa'il ulum bi asriha wato mafi daukakar ilimin muka gaba daya shine ma yaktubu al-insan fi al-imla'i abinda mutum zai rubuta a lokacin imla'i wannan baiti ne na Abu Tahir As-Silafi to sannan ya ce su mattakhid mustamliyan muhassila wa zid idza yakthuru jam'un wa atala su mattakhid mustamliyan sannan ka samu wanda zai rika isar da muryarka shine kamar abinda muke cewa zakara idan ladan idan liman ya zanto ba a jin muryarsa za a samu wani wanda zai rika isarwa da sauran mamu na nesa muryarsa da cewa zakara to ka samu wanda zai maka zakara ya rika isar da abin da kake faɗa zuwa ga ɗalibanka an san a wancan lokacin babu na'urar amsa kowa irin wannan da yanzu muke amfani da ita cikin sauƙi sautinka zai je guri mai nisa a wancan lokacin sai dai malami ya taƙarƙari ya ɗaga muryarsa sosai iya iya iyawarsa saboda haka kaga a wancan lokacin karantarwar ma tana da wahala haka zai takarkari to kuma duk irin yadda sautinsa zai yi zai yi sama akwai inda ba zai kai ba musamman idan mutanen da yawa idan mutanen da yawa zaka idan mutane da yawa sai ya samu wanda zai rika isar da muryarsa kamar da aka sani idan liman yana sallah aka dauke wuta babu ansakuwa to zaka ga wani daga can baya yana daga muryarsa don ya isar wa waɗanda suke nesa abinda liman yake ciki to shi ne ce su mattakhiz mustamliyan to shi wannan da yake isar da abin da ana kiransa almustamli almustamli almustamli shi ne wanda yake neman ya ji menene za a yi ibla'in menene shi mai almumli zai faɗa shi wanda malamin sunan shi almumli shi kuma mai isarwar sunan shi almustamli akwai littafin sama'ani adabul imla'i wal istimla adabul imla wal istimla a ciki kawai littafin gaba daya yayi bayanin ladabin yadda zaka yi imla'i a matsayin ka na malami da kuma yadda shi zai isar a matsayin sa na mai isarwa ka cukam su kum su kutum haka yayi littafi guda sunan shi adabul imla wal istimla adabin imla'i da kuma jiyar da imla'i din shine aikin mustamli to ka samu al-mustamli muhassilan muhassilan ay mahiran wanda yake kwararre wato ka samu wanda yake mai wayo mai fahimta kakka dauko da kiki wanda zaka rika fadar wani abu shi ko yana fada wani abu daban ka fadi wani abu shi kuma ya ji wani abu daban ya isar maka da abin da ba shi ka fada ba ko ka yi magana ya fasa fahimtar mai kake cewa an ce akwai wani wanda yake ba da hadisi ya ce haddasana idda iddatun yana nufin adadi da yawa daga malamansa haddasani iddatun sai shi mai ibla'in ya jo yake cewa iddatu ibnu man iddatu dan man dan wa kuma shi da ya ce masa iddatu ibnu faqattuka iddatu dan na rasa ka to saboda haka akwai bukatar a samu wannan shi al-aslu fil istimla sun ce akwai hadisin rafi ibn amr yana da cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yakhtubu yakhtubu an-nas biminan na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutane hudu ba amina hina dafa adduha wato ranar babbar sallah kenan lokacin da hanzi yayi ala baglatin shahba akan wata alfadara ta shifara wadda take ratsin baki a jikinta ita ce shahba fara ce amma tana da ratsin baki a jikinta zanen baki wa aliyun radiyallahu anhu yu'abbiru anhu aliyu kuma yana isar da batu maganarsa baina qa'imin wan nasu baina qa'imin wa qa'id lokacin mutane wasu a zaune wasu a tsaye saboda yawa na mutanen da suka zo haji sautin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai kai ga kowa da kowa ba to sai zanto a annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin abin nan dinsa yana kan taguwarsa abin nan dinsa alfadararsa yana kan alfadararsa yana isar da yana yi musu hudu ba shi kuma Ali yana isar da wannan sauti na shi haka na cikin sahih bukhari akwai riwayar da take cewa Abu Jamra Nasr ibn Imran ya kasance yake cewa kuntu utarjimu baina ibn Abbas wa baina an-nas na kasance ina tarjama tsakanin ibn Abbas da sauran mutane ma'ana ina isar da maganar da yake yi musu saboda yawa to saboda haka ana son ka samu mustamli wanda yake mai muhassilan wanda yake mahiran daga at-tahsil ne at-tahsil sun ce asalin kalmar at-tahsil tana nufin istikhraj adh-dhahab istikhraj adh-dhahab min hajar al-ma'din a fito da dutse a fito da zinari daga dutsen ma'adanai zaka kaga wani abu ne wanda yake mai daraja anan dai abin da yake nufi al-mahir fi at-tabligh wanda yake kwararre wajen isar da sautin da sauti wazid idza yakthuru jam'un sannan idan jama'a sun yi yawa to ka ƙara sama da ɗaya ya zama mustamli din ba ɗaya ba ne ka ƙara su zama biyu ko uku gwargwadon yawan mutanen da ake da su asim ibn ali shaibani saboda yawan mutanen da suke zuwa majalisinsa don an yi hasashen mutanen da suke halartar majalisinsa sun kai dubu ɗari mutum dubu ɗari saboda haka dole yana da sama da mustamli guda ɗaya yana da guda biyu hakanan shi ma abu muslim al-kajji shi ne ibrahim ibn abdullahi ibn muslim al-kajji shi ma haka jama'a suke taruwa a gabansa ana cewa an lissafa mutanen da suke zama a gabansa in yana ibla'i kusan dubu arba'in da yan kai to saboda haka dole ya zanto akwai wajen mutum bakwai waɗanda suke isar da wannan ya faɗa na nesa ya karɓa haka har zuwa na ƙarshe to sannan ya ce wa'atala sai ya hau guri mai tudu wato shi almustamli kenan wa'atala sai ya hau guri ai makanin alin sai ya hau guri mai tudu ya hau kan wata kujera ko kamar ali ibn asim asim ibn ali mustamli ɗinsa kan bishiya yake hawa kan bishiya yake hawa saboda yawan mutane da suke zuwa gurin don sautin sai je ko'ina wasu su tsaya a tsaye lokacin da kowa ke zaune su suna tsaye kamar yadda wato ibn ulayya ismail ibn ulayya ya yi lokacin da ya halarci majalisar imam malik da jama'a da yawa to shi ya zama mustamli ismail ibn ulayya wani babban malamin hadisi ne mutuwan basra ɗaya daga cikin limaman hadisi manya to ya halarci majalisin malik a lokacin kuma da taron jama'a to sai ya zama shine almustamli kuma ya tsaya a gaban imamu malik yana isarwar da sautin imamu malik ko kuma abinda imamu malik ke faɗa zuwa ga nesa haka nan adam ibnu abi iyas al-asqalani shi ma lokacin da ya halarci majalisin shu'ba ibnu al-hajjaj malamin sa shi ma shi ya masa istimla kuma shi ma a tsaye ya tsaya to wanda yana daga cikin abin da suke cewa shi almustamli ya zanto ya tsaya akan ya hau kan abu mai tudu ko kuma akalla ya tsaya a tsaye kada ya zauna in ya zauna sautin nashi ba zai nisa ba ce yuballighu sami'a dan isarwa da masu da mai sauraro wato as-sami'a na ismul jins yana nufin masu sauraro dan ya isarwa da masu sauraro waɗanda suke nesa au yi fahimu ko ya fahimtar da su wato ya fahimtar da su abinda shi malamin ya faɗa wanda ba su ji ba ya sake maimaita musu abinda suke faɗa ya yake faɗa sannan ya ce wastansitin nasa sai ka sa kuma mutane su yi shiru wato shi almustamli shi wanda zai isar da sautin sai ya sa mutane su yi shiru a wastansatan nasa sai ya sa mutane su yi shiru ya nemi mutane a yi shiru a daina hayaniya don abin da zai fada ya isa ga kowa da kowa idan ta kallamu idan suna magana wato don su fahimci abin da ake gaya musu sannan ya ce mai قال رحمه الله تعالى وبعده بسملة ثم يحمد مصليا وبعد ذاك يورد ما قلت أو من قلت مع دعائه له وقال الشيخ في انتهائه حدثنا ويورد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد
وذكره وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب نعم
to sannan ya ce wa ba'dahu wa ba'dahu damiri yana komawa zuwa ga aqrabil mazkur shine istinsatin nas bayan ya sa mutane sun yi shiru basmala basmala sai shi almustamli shi almustamli sai ya bismillah ce bismillah ce bismillahir rahmanir rahim shine farkon abin da zai faɗa wanda wannan shi ne abinda sahawi yake cewa wa ba'dahu basmala sai ya ce bismillah bismillahir rahmanir rahim thumma sannan bayan basmala yahmadu sai yayi wa Allah godiya musalliyan yana mai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to bayan ya ce bismillah ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin ko ala rasulillah bayan yayi wa annabi salati tare da sallama sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in shine musalliyan yana mai salati wa ba'da za yuridu to bayan yayi waɗannan wato bayan yayi bismillah yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai kuma ya kawo wannan maganar ya ce ma qulta ko man qulta ghafara Allah laka ko yarhamuka Allah shine ma du'ai wato sai ya ce wa shi wanda zai bada hadisin shine al-mumli sai ya ce masa ma qulta ko ce man qulta yarhamuka Allah ma qulta ghafara Allah laka shine ya faɗi waɗannan ya faɗi wannan ibarar man qulta ko ma qulta ma du'aihi lahu tare da yi masa addu'a ce ma qulta yarhamuka Allah to shi kuma wa qala ash-shaykh fi intihaihi idan ya gama faɗar wannan shi al-mustamli to sai daga nan malamin sai ya dauka sai ya ce haddathana sai ya ci gaba da ba da hadisin wa yuridu al-isnada ya kawo isnadin hadisin sa mutarjiman shuyukhahu al-afrada bayan ya kawo isnadin ya kai ya abin ya kawo isnadin to a cikin isnadin ya rika tarjamar shehunnan sa wato malaman sa kamar yace haddathana fulan ko al-thiqatu al-mutqin العالم العلامة فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني wato ya ba da cikakken sunansa da tarjamarsa mutarjiman shuyukhahu al-afrada su ɗaiɗaikun malamansa wato don ya nuna maka cewa tarjamar da zai yi na malamansa kawai zai yi ba zai yi na malamin malaminsa ba ko malamin malamin malaminsa saboda ajiya mun yi karatu akan cewa in zai ƙara wani abu na sifa akan sunan malamin malaminsa to sai zai ƙara da ya'ani ko wa huwa tunda ba haka ya ji daga malaminsa ba sai dai ya ƙara da wani abin da yake tantance cewa ƙarin daga wajensa ne amma in malaminsa ne to ya faɗi abin da ya ga dama wajen ba da wajen sifanta shi to shine ma'anar mutarjiman shuyukhahu yana ba da tarjama wato yana bayanin su ba ne waɗannan malaman nasa da zai ji daga wajensu kamar yadda abu muslim al-khawlani zai ba da hadisi ya ce haddathani al-habibul aminu auf ibn muslim ce al-habibul aminu auf ibn muslim kamar masruq ibn al-ajda da zai ruwaci hadisi daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha yake ce haddathatni as-siddiqatu bintu as-siddiq habibatu habibillah al-mubarra'a yakan yi mata wannan kirarin kafin ya faɗi hadisinta to wannan duka yana cikin tarjama na shi malaminsa yayin da ya zo ba da hadisin nasa shi ne mutarjiman shuyukhahul afrada wa zikruhu bil wasfi aw bil laqabi aw hirfatin la ba'sa wa zikruhu wani shine mubtada din wa zikruhu kuma ya ambaci malaminsa bil wasfi da sifarsa wato ya ambace shi da wata sifarsa sifar watakila sifa ce ta nakasa amma kuma da ita aka san shi kamar ya ce al'amash wato mai gani duru-duru haka ko ya ce al'asam dun lakabi ne ko al'araj wato gurgu ko mai ɗingisawa to kaga wannan lakabi ne amma ba lakabi ne mai kyau ba amma kuma da haka aka san shi kuma ba zai kawo wani sifa wadda za ta sa mutane su kasa gane wani malami ne cikin malamansa yake hadisi daga wajensa ba sau haka zai kawo zai kawo sifarsa au bil laqabi ko ya kawo lakabinsa kamar ya ce gundar gundar shine al-mushagib shine mai hayaniya Muhammad ibn Ja'far yana daga cikin almajiran Shu'ba shine masa lakabi da Gundar duk a guri zaka akwai mai dan dan dan hayaniya haka dan ba da ladariya da kakaci da sauransu ko bundar Muhammad ibn Bashar bundar to babu laifi ya faɗe shi da laƙabinsa aw hirfatin ko ya faɗe shi da sana'arsa ya ce al-khayyat ko ya ce al-bazzar ko al-qassar duka wata wata sana'ar da aka san shi da ita yana iya faɗarsa da ita la ba'sa yin haka ba laifi bane ba za a ce dan me zaka sifanta malaminka da wani abu mara kyau ba illam ya'ibi matukar ba yayi haka bane dan ya aibanta shi yayi haka ne domin ya bayyana wane ne shi tunda ba a san shi ba sai da wannan to sai ya fade shi da abin da aka san shi da shi don in ya fade shi da wata sifar da ba ita aka san shi da ita ba to sai a jahilci waye kuma karshe waɗanda hadisin ya je gurin su a haka in suka kasa gane waye sai su raunar hadisin sau da zara aka fahimci malamin majhul ne to sai a raunar hadisinsa to shi yasa ake so ya faɗe shi bima urifa bima shtahara bihi da abin da ya shahara da shi wannan duk babu laifi
qala rahimahullah warwi filim la an shuyukhin uddilu an kulli shaykhin atharun wa yaj'alu أرجحهم مقدما وحرري وعاليا قصير متن اختري ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته نعم to wannan duk yana ci gaba da bayanin abinda shi malamin zai yi a wannan majalisin imla'in saboda nan zai ƙara nuna maka cewa ba ƙaramin aiki bane shi imla'in ba wai kawai hadisan ne zaka yi ta zubowa ba rata ta haka akwai abubuwan da ake bukata ka yi yayin da kake ambatan hadisan shine yace warwi warwi fil ibla'i an shuyukhin uddilu kai riwaya daga malaman da aka tabbatar da adalcin su a cikin imla'in da kake wato ka ruwaito daga malaman ka adalai saboda wannan ne zai sa a amfana da riwayar taka kada ka ruwaito daga malaman da suke ba adalai ba an kulli shaykhin atharun kowane malami sai ka ruwaito wani athar wato wata riwaya daga gare shi wato ba ɗaya za ka ɗauka kai ta kawo hadisansa ba in ka kawo na wannan sai kuma ka shiga ba ka kawo wani malamin naka sai ka kawo wani hadisansa kowane ko da ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya karka kawowa kowane malami sai ka kawo hadisansa ɗaya wa ya ji'alu arjahahum a nan da cewa yi wa ta ji'alu tunda yana siga ce ta mukhalawa sai iltifat sai ce wa ya ji'alu yana nufin shi malamin maimakon ce wa ta ji'alu arjahahum muqaddaman to ka sanya wanda ya fi su nauyi a cikin malaman naka shi za ka fara da shi wanda ya fi nauyi saboda ulubu sanadinsa ali ne yana da sanad ali madaukakin sanadi za mu zo bayanin al'ali wan nazil nan gaba to ka fara da wannan ko kuma saboda shi wannan malamin ya fi sauran hadda to sai ka fara da shi ko kuma saboda ya fi su shekaru ko dai wani dalili wanda kake ganin ya cancanci a fara da shi shine arjahahum wanda ya fi su nauyi daga cikin malaman ko ta fuskar sanadinsa ya fi zama ali ko ta fuskar haddasa ta fi ƙarfi ko kuma shekarunsa wato ya fi su shekaru sannan waharriri sannan ka, ka tantance bayanai ka tantance abubuwan da za ka rubuta don ya zanto ka rubuta abin da yake mai ma'ana ya zama akwai taharir akwai bi keke da keke na abin da ka faɗa don ka tabbatar da cewa abin da ka faɗa ɗin yana da wato daidai ka faɗa babu babu kuskure a ciki sannan wa aliyan sannan in ka tashi ka kawo sanadi ali ka zabo al-asanidul aliya al-isnadul ali shine wanda yake da karancin mazaje tsakanin mai ruwaya wato shi malamin da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin thulathiyyatul bukhari kamar hadisin da bukhari zai ruwaito shi a tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi wucin uku ba kamar hadisan da ya kiro ta daga makki ibn ibrahim misali sai ka samu bai fi ibnu jurayj an ata ibnu jurayj an ata an ibn abbas kaga ibnu jurayj abin nan al-makki ibn ibrahim shine malamin sa ibnu jurayj ata ibn abbas mutum uku tsakanin malamin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne kawai to kaga wannan isnadi ne ali rubaiyat thulathiyat dukkan waɗannan asali ne ali to gwargwadon nisan ka da kai gwargwadon yadda a uluwin ka yake da kuma nuzulin ka wanda yake kamar dabakar suna sa'i kaga uluwin sa ba daidai yake da wanda yake dabakar su imam ahmad ko su imam malik ko su imam bukhari ba dole shi uluwin sa ba zai kai nasu ba to ka zaɓi hadisai waɗanda suke aliya masu takaitaccen isnadi kasira matni waɗanda suke masu gajeren matani kaka ɗauko dogayen hadisi saboda a samu fa'ida cikakkiya sai ka ɗauko ‘yan gajejjerun hadisai waɗanda suka kunshi hukunce-hukunce na fikihu ko suka kunshi a targhib wa tarhib kwaɗaitarwa akan ayyuka masu kyau akan ayyuka alkhairi ko kuma a targhib tsoratarwa akan wasu miyagun ayyuka sai ka zaɓi irin waɗannan hadisan to shi ne ce ƙasirar matani niktari ka zaɓi hadisai masu taƙaitaccen matani gajeren matani ba dogaye ba sun ma'abin oluwahu to bayan ka gama kawo hadisan har ƙarshe sai kuma ka yi bayanin oluwin isnadinsa ka yi bayanin hadisan da oluwinsa ta ya aka yi ya zama isnadi ne ali wannan cikin abin da za ka faɗa za ka yi bayanin wannan a ƙarshe bayan ka kawo hadisin ka gama sannan ka yi bayanin siharsa wato ingancinsa in ya zanto ingantacce ne wato sahihi ne ko kuma hasan ne ka yi bayanin me yasa ya zama hasan in ba mai rauni ne ka yi bayanin ya aka ya zama mai rauni saboda a cikinsa akwai rawi kaza mai rauni ne ko kuma saboda a cikinsa akwai ra'abin akwai inqita'i akwai yankewar sanadi ko wani abu dai wanda shi zai sa hadisin ya zama mai rauni to dukkan wannan bayani shine wasihata wa dabtahu sanan kai dabtin sa wato kai dabtin alfaz din sa ta yadda kowane lafazi kowace kalma zaka ambace ta yadda ake karanta ta da wasalinta daidai wa daida sannan wa mushkilan da sunayen da suke da iskali ko kuma lafazan da suke da iskali wato suke da rikitarwa to kai bayanin iskalin don ka warware shi wato dukkan wani abin da yake da boyayyar ma'ana sai ka fito da ita wanda duk ana buƙatar ka yi shi cikin majalisin imla'i yayin da ka kawo kowane hadisi bayan ka yi tarjamar malaminka a ciki ka kawo ƙarshe ka yi bayanin wannan hadisi muwafaka ce abin uluwinsa muwafaka ce badal ne da sauransu abin da aka sani ana faɗa a yayin da ake bayanin uluwi kamar yadda za mu zo cikin bayanin sanan gaba insha Allah to sannan ka yi bayanin ingancin hadisin ko rashin ingancinsa in ingantacce ne sahihi ne ko hasan ne in baya da inganci ka faɗi dalilin da ya sa bai da inganci ka zo ka yi bayanin zabɗin kalimat yadda wasalin kalmomin suke ciki ka faɗi kalma da yadda ake faɗarta sannan ka ka warware wasu abubuwa masu iskali a ciki ko a sunaye ko kuma a lafazzan hadisin duk wani ana buƙatar ka kai akan kowane hadisi da ka kawo lokacin da kake imla'i kaga ashe abu ne ba kankani ba wa illatahu da illar da take cikin hadisin in ya zanto akwai wata illa khafiya wacce ba za ta bayyana ba sai da bayani to sai kai bayanin cewa wannan hadisi duk da gashi ya zo nan marfu'i ne amma hadisi ne as-sahih as-sawabu fihi annahu mawquf ko kuma yazo musnad as-sawabu fihi annahu mursal wato dai kai bayanin illar da take cikin hadisin wacce take khafiya wacce in ba da bayanin ka ba ba lalle a tsinkayo ta da wuri ba to duk wannan kowane hadisi zaka kawo ana buƙatar ka yi masa wannan kalele cewar to wannan shine aikin da al-mumli zai yi a lokacin da yake imla'i
وقال رحمه الله تعالى واجتنب المشكل كالصفات ورخص مع المشاجرات sannan ya gaya masa abin da ya kamata ya nisanta inda ibla'i ana yin sa a gaban dandazon jama'a to a ciki akwai masu zurfan ilimi masu fahimta akwai kuma masu gajerar fahimta akwai waɗanda abin kankani sai rikita su to sai ce wajtani bil mushkila to a irin wannan guri ka ka nisanci abu mai rikitarwa kada ka kawo hadisi mai rikitarwa kasifati kamar hadisan da ya kunshi wasu sifofi na Allah da idan wani ya ji zai rikice ya kasa gane cewa ya za a sifanta Allah da kaza ko ya za a ce Allah yayi kaza to karshe mutum ya je ya halaka tunda anan ba kai yake ja da kai ba yana ja ne da mai hadisin shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sai ka ka nisanci wannan sayyidina ali yana cewa tuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu hadithu an-nasa bima ya'qilun kamar yadda ke cikin sahih bukhari kuna son a karyata Allah da manzansa ne ku gaya wa mutane abin da za su iya fahimta abin da kwakwalwarsu za ta ɗauka a ibn mas'ud kamar da ke cikin sayo musulmi na ce ma an tabi muhaddisin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna duk sanda zaka karantar da mutane wani hadisin da hankalinsu ba zai dauka ba sai wannan hadisin ya zama fitina ga wasu saboda ka yi kokari ka gaya musu abinda za su fahimta da wuri ba wanda za su rikice ba musamman ma wuri ne na dandazon jama'a da akwai masu fahimta masu ilimi wanda za su iya ganewa akwai wanda ba za su gane ba wa rukasan sannan ka nisanci abin da zai sa mutane su yi wa addini rikon sakainar kashi su ɗauki addini wani abu ne da kawai kai masa kowane irin riko ka faɗi wasu hadisai hadisai ne suna da ma'ana amma wani in ya ji sai ya musu mummunar fassara da zarar ya musu mummunar fassara kuma shikenan sai ya tafi yana wasa da addinin ko yana yana wato daukan saban Allah ba komai ba to da irin hadisan da suke buƙatar ƙarin bayani akwai wasu hadisai da suka tallafo su suka ƙara bayani akan su kai kuma ba ba guri bane da zaka yi wannan bayanin to sai ka guji jawo irin waɗannan hadisai na rukhas wato na sassauci domin wani sassaucin mutane ba lalle su fahimci mahallinsa ba sai su sashi a ko'ina to sai ka guje su ma'al mushajarati tare da hadisai na rigingimu musamman hadisan da suke bayanin wasu abubuwa da suka faru tsakanin manya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu na rashin fahimta da aka samu tsakanin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wasu rigingimu da aka yi a baya to kawo wannan zai iya sawa wasu su sake bakin su su sake harshen su akan wani sahabi kuma daga nan su halaka to kai ka guje ma kawo irin waɗannan abubuwa a cikin jama'a haka nan ka guje kawo isra'iliyat hadisai isra'iliyat hadisan da ba su da tushi kawai wani abu ne da aka ji shi daga ahlul kitabi to shi ba kawo shi a nan zai iya sa wasu mutane su ɗauki abin a matsayin addini su ci gaba da yinsa haka nan ka guji kawo hadisai mawdu'at hadisan ƙarya wanda ba su tabbata ba shi yasa tun farko aka ce ka kawo daga malamanka adalai to ba kawai malamanka ba har malaman malamanka duka rijalul isnad ka tsaya ka duba domin kada ka kawo wani abu a gurin da wani zai ɗauke shi a matsayin bautar Allah ko addini alhalin bai tabbata ba to duk wannan ana son mai imla'i ya guje musu sannan ya ce ثم قال رحمه الله والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق واختمه بالإنشاد والنوادر ومتقن خرجه للقاصر أو حافظ بما يهم يشغل وقابل الإملاء حين يكمل
sannan sai ya bayyana abin da mai imla'i ya kamata ya lura da shi ko ya yi wa mutane imla'insa wanda zai amfane su sai ce wa zuhudu wato hadisan zuhudu hadisan da suke kwadaitarwa akan bijirewa duniya da rashin sa duniya a zuciya kace az-zuhud shine kada ka sa duniya a zuciyarka zanto duniya ba ta wuce tafin hannunka ba ka rike ta wasila ce wata hanya ce da za ta kai ka ga samun rabon lahira dole shine zuhudu in an ce zuhudu ba ana nufin ka bar duniyar gaba ɗaya ba ka kaurace wa mutane ka kaurace wa ci da sha ko sa sutura mai kyau ba wannan ake nufi ba ana nufin az-zuhud Allah ta ja'ala ad-dunya fi qalbika Allah ta tajawaza ad-dunya kaffaka kan duniya ta wuce tafin hannunka amfaninta kawai shine ta taimaka maka akan abin da zaka yi wa Allah biyayya ko ka taimaka wa ƴan uwanka amma ba ta zanto ta shiga ranka ba to shine zuhudu to ka kawo hadisan da za su sa wa mutane jin wannan a ransu ba makarimul akhlaqi tare da hadisan da suke faɗaitarwa akan kyawawan halaye kyawawan dabi'u hadisan da suke kwadaitarwa akan haƙuri hadisan da suke kwadaitarwa akan cika alkawari hadisan da suke kwadaitarwa akan gaskiya akan amana akan jajircewa akan addini hadisan da suke kwadaitarwa akan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna duk dai wasu abubuwa da za su sa mutum ya zama mai kyawawan dabi'u to ka ba da karfi akan karantar da su ko amfani wato kawo su a lokacin da kake imla'i shine yace wa zuhdu hadisan zuhudu ma'a makarimil akhlaqi aula fil imla'i wanda su suka fi cancanta ka kawo su yayin da kake imla'i bil ittifaqi wannan tare da haduwar malamai duka wato a gurin malamai gaba daya domin wannan abubuwa su ne al'awam gama gari suke bukatar su san su kamar mun ce wani zai zo imla'i a gurin imla'i akwai sama da mutum dubu ɗari akwai sama da mutum mi'at alf ko arba'in arba'in alf to kaga baiwa a ce duka waɗannan ɗaliban ilimi ne dole dandazo ne akwai ɗaliban ilimi akwai malamai akwai waɗanda ba haka suke ba to sai ka yi ƙoƙari ka ka faɗi abinda waɗanda suke wurin za su amfana karka kutsa ka shiga abinda ba za su yi zai musu amfani ba to shine yace waqtimhu bil insha'i wan nawadiri waqtimhu in ka gama majalisin ka so ƙarshe to sai ka rufe majalisin da rera wasu baitocin waƙi kai baitocin waƙi domin ka ƙara sa wa mutane nishadi sai ka kawo baitoci na waƙi waɗanda suke na halal waɗanda suke ɗauke da abubuwa masu masu ma'ana wanda su ma za ka kawo su su ma da isnadi su ma za ka kawo su ba ba kawai su ma za ka jawo isnadin su har zuwa ga gashe mai waka haka ake so abin nan az-zuhri ya kasance idan ya gama majalisi yakan ce hatu min ash'arikum hatu min ahadithikum fa innal udhuna majjaja wa wal qalb hamdun ce ku kawo wani abu na ash'arin ku wasu waken ku ku kawo wasu abu na labarurrukan ku domin kunne kunne yakan gaji har ya rika furzo da abin da yake ji wato lokacin da kake yawaita magana magana ta yawa sai ga kunne ma ba ta shiga kunnen ma yana dawowa to amma in ka kawo wani abin da yake wani abu ne wanda zai dan sawa mutane nishadi dan ka sa musu karsashi to sai kaga kuma mai bacci ya farka wanda yake dan jin gajiya yana hamma sai kaga ya wartsake shikenan sai kaga abu ya ci gaba yana cewa idza tala majlisul ilmi kana lish-shaytani fihi nasib sanda majalisar majalisin ilimi yayi tsawo to shaidan sai samu wani rabo shi ma a cikinsa sai samu wasu bacci wasu gajiya wasu kosawa to sai ka kawo irinsa wannan wadiri da wasu abubuwa na barkwanci haka masu na, na, na, na, na, na bandariya ko wanda za su zama sun sa wa mutane nishadi shi za ga malamai duk yadda suke ga malamai amma kuma suna da wasu illitattafai da suke rubutawa na nishadi da nishadantarwa kamar littattafin tatfil na na na khatibul bagdadi yayi shi ne akan irin yan kama din nan kawai labarin tufailiyun ne yan kama akwai littafin uqala al-majani na ibn jawzi al-akhbar al-uqala na na ibn hibban nuzhat al-uqala na ibn hibban akwai littafin bahjatul majalis wa unsul mujalis na ibn abdul bar wajen mujalladi uku akwai adabul katib na na ibn qutayba to kaga duk waɗannan littafai ne waɗanda za su karanta abubuwan da suke ciki za su sa mutane nishadi su dawo musu da karsashin su to shine yace waqtimu bil insha'i wan nawadiri wa mutqinun kharrajahu lil qasiri wa mutqinun ay hafizun mutqin malamin da yake hafizi ne gwani ne a harkar hadisi kharrajahu shi zai iya fitar da hadisin imla'i wanda kasiri wato wanda yake wato wanda ba kwararre ba alkasir wanda ba ba kwararre ba in yana son yayi imla'i shi ba kwararre ba ne amma yana son yana da hadisan da zai imla'in su to sai ba wani kwararren malami littafin sai ya zaba masa hadisan da zai imla'in su wanda suka dace da wannan wannan mahalli ko suka dace da ibla'i to shine takhriji kafin ranar majalisin sai ya kai masa sai ya zauna sai cire masa ci to kaga wannan kaga wannan kaga wannan yayi masa duka abubuwan da ake bukata shi kuma sai ya je haddace sai ya zo ya bayar a haka wannan ya halatta za kharrajahu lil qasiri ga wanda zai yi imla'i amma wanda yake ba kwararre ba wanda ba ƙwararre ba wajen sanin hadisi da illolinsa da sabaninsa tunda ana san duka waɗannan abubuwan su fito yayin imla'i to yanzu su shi ba ƙwararre ba ne duk ba zai iya waɗannan bayanan ba to sai samu wani hafizi mutkini ƙwararre gwani sai ya yi masa wannan sai ya bashi kuma ya haddace ranar da za a imla'in ya zo ya yi aw hafizin bima yuhimmu yushghalu ko kuma wanda ba ba wai ba ƙwararre ba ne hafizi ne ƙwararren ne shi amma kuma wasu abubuwa masu muhimmanci an shagaltar da shi da su an shagaltar da shi da wasu abubuwa masu muhimmanci haka ba shi da lokacin da zai zauna ya rubuta duk waɗannan bayanan da ake bukata sannan ya samu lokacin haddacewa to sai ya samu wani wanda ya yarda cewa gwani ne shi ba sai ya ba shi littafinsa al'asar ɗinsa ya ce to zan yi imla'i ka fitar min da abubuwan da ya kamata in yi imla'i da su to sai zauna ya masa takhriji ya fitar masa dukkan hadisan da ya kamata da kuma bayanan hadisan da illolinsu da duk abin da aka ce ana bukata sai ya yi sai ya bashi saboda ka ba wai sai wanda ba gwani ba gwanin ma idan ya zanto ba shi da isasshen lokaci saboda lokacinsa ya zanto an cika shi da wasu ayyuka malami ne wanda an an dora masa alhakin yi wa mutane fatawa saboda ka kullun gidansa cike yake da yan fatawa ba shi da lokacin da zai samu ya zauna har yayi wani aiki da zai zo yayi imla'i a cikin sa ko ko ko kuma mashghul ne bi ta'lif ya sa wato ya samu kansa cikin wallafa wallafan littattafai ba shi da lokacin da zai zauna ya fitar da hadisan imla ko wasu abubuwa ne da za su iya daukan hankalinsa to wannan la ba'as an yasta'ina bil hafiz bil mutqin ba laifi ya nemi taimakon wani wanda yake kwararre ya yi masa tahrijin hadisan da zai imla'i shi kuma ya zo ya yi imla'insu wanda duk ba za a kira shi satar ansa ba wa qabilil imla'a hina yakmulu to kai almuhaddis da ka bayar da hadisanka ta hanyar imla'i a qabilil imla'a to sai ka yi muqabalar wannan abin da kai imla'in wannan almumla'in abinda kai imla'insa al'imla a nan ana nufin al'umla shi hadisan da kai imla'insa tunda da kai da ka kai akwai buƙatar kuma kai muƙabala da asul ɗinka na na farko sai ka ɗauko asul ɗinka na farko sai ka zo ka yi muƙabala don ka yi cross-checking ka tabbatar da cewa yadda ka ba da shi a imla'i ƙwaƙwalwarka ba ta ha'ince ka ba ba ka zazzaci abu ba yadda yake ba ka faɗe shi daidai saboda abin da ka fitar da wannan siga ta imla'i za a ci gaba da danganta maka shi to yi kokari ka karba abin da kai imla'i don kai muqabala sa da asal dinka shine hina yakmulu yayin da da aka gama wani kuskuren zai iya zama ba lalle daga wajen ka bane daga wajen mai rubutawan ne akwai wanda yake rubuta imla'inka ta yiwu bayan ka gama imla'in bayan wato ta yiwu lokacin da kake gaya masa shi kuma alƙalaminsa ya kauce ya rubuta wani abu ba daidai ba to sai ka ce ya kawo maka sai ka sai ka gyara abubuwan da aka yi kuskure a cikinsa na'am قال شيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى مسألة وذا الحديث وصفوا فاختص بحافظ خذل- كذا الخطيب نصا وهو الذي إليه في التصحيح يرجع والتعديل والتجريح أن يحفظ السنة ما صح وما يدري الأسانيد وما قد وهما فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلال فيما نهجا fi ma ne ko fiha فيما to مم.
je ka وما به الإعلال فيما نهجا يدرس إله القوم والتمييزا بي- بين مراتب الرجال ميزا في ثقة وضعف والطباق كذا الخطيب حدا للإطلاق
to akwai bambanci da karatunka da namu sai da taka ce al'asul ko to ba zai bu gani to anan wata matsala ce da ta shafi wasu alqab wato wasu laqabba da ake kiran malaman hadisi da su akwai alhafiz almuhaddith almusnid akan ce wa wani alhafiz wani a ce almuhaddith wani a ce almusnid to malamai malaman hadisi wanda suka rubutu akan ilimin hadisi sun yi kokari su yi bayanin kowane lafazi ko kowane suna daga cikin waɗannan sunaye wa ya kamata a kirawo shi da su- da shi haka kawai za a rika caba shi yadda aka ga dama ko ku a'a sai idan ya zanto sai idan ya zanto ya cika wasu ka'idoji ko wasu sifofi sannan a kira shi da wannan suna to shine anan yace wa zal hadisi wasafu fakhtassa bi hafizin kazal khatib nassa wa zal hadisi ay sahibul hadisi ma'abocin hadisi wasafu ay wasafu zal hadisi malaman hadisi sun siffanta ma'abocin hadisi fakhtassa bi hafidin fakhtassa sai wato bi hafidin kazal khatibu nassa ya keɓanci shi zal hadith ya keɓanci wannan suna na alhafid wato ya an keɓance shi da wannan suna na alhafid kazal khatibu nassa haka khatibu yayi nassanta me ya nassanta shine zai faɗa وهو الذي إليه في التصحيح يرجع والتعديل والتجريح نفرقو دي كافين أسفا تاشد الحافظ سيادنتو يرجع إليه في التصحيح أنا كوما واغريش وجن سنن إنغان حديثي كو إنغان تحديثي za a koma gare shi inganta hadisi wato sanin ingancinsa ko sanin rauninsa wata adili wata jirihi kuma za a koma wajensa wajen sanin mazajen hadisan adalai da waɗanda ba adalai ba wato sai ya zanto ya san hanyoyin da ake gane hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba kuma ya san mazajen hadisin wanda yake adali da wanda ba adali ba ya san abin da ya shafi at-tajrih da at-ta'dil abin da ake nufi da at-tajrih at-ta'dil shine wasfur rawi bima yaqtadi qabul riwayatihi aje at-ta'dil ana nufin a sifanta mai ruwaya da abinda ko sai mun samu al-mustamli
ba ku ba saura biyu to ina ga mu dakata anan insha Allah sai mun zo karatu na gaba sai mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh